بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أو بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة ملساك سادواء ونبيرين البركة ونبتي كرنتا علم البلاغة أسكن للتافن زواهر البلاغة na السيد أحمد الهاشمي wanda a karatunmu na baya mun magana akan mukaddima da yi akan littafin ya yi magana akan ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa da kuma dalilai da ya sa mene ya wallafa littafin da kuma nuna mahimmanci akan ilmoma gaba ɗaya musamman kuma ilmin balaga saboda ilmin balaga yana da wani matsayi na musamman wurin fito da dalilai da ya sa alkur'ani karim ya zama ya buwaya duk duniya da mutanensu da aljannunsu da kowa da kowa haga wannan ya zama shi ne mukalliman da mai littafi ne a kai sannan bayan nan yau za mu za mu fara tamhidi da yayi yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم لما وضع علم الصرف للنظر أو للنظر في أبنية الألفاظ ووضع علم أن وضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها ووضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب وهو ثلاثة علوم هنا مغنى أكن عند سكيتشو أكا أبن أكيتشيما العلوم adabiyya ko ko kuma ulumul arabiyya ko kuma ulumul ala duk dai ana magana a kansu wanda ilmoma ne wanda kayan da suke cewa yu'taradu bihi an al-khata'i fi fi fahmi kalam al-arabi aw fi kalam al-arabi lafzan aw kitabatan wanda ilmoma ne wanda ummatin ya kiyaye su ya koye su zai kiyaye shi daga barin kuskure wurin fahimtan maganganun larabawa ko kuma wani rubuce-rubucen shi da zai mene zai kiyaye shi gabarin kuskure to wayannan ilmoma kusan sun kai goma sha biyu ko fiye ma da haka to daga ciki akwai wayannan shine magana haka akwai ilmin ishtiqaq akwai ilmin sarf akwai ilmin nahwi akwai ilmin arud akwai ilmin qafiya akwai ilmin al-khat al-imla al-khat wal-imla haka dai da sauransu to kowanne kuma za ga akwai wani ɓarayi da ya shi ya takaffal da wannan ɓarayi ya ɗauki nauyin wannan ɓarayi za ga ishtiga ɗin shi a wannan to duka an kaɗa su ne ake ce ma al'ulumul arabiya ko kuma al'ulumul adabiya wanda dole sai da su ga duk wanda yake kokarin ya karanci shari'a gaba ɗaya ne ilimin shari'a to sai yana da wa'annan hanyoyin da kuma wasu ulumul ɗin daban wannan ma dai suna daga cikin masu muhimmanci ne to shi ne yake ma bayanin cewa lamma wuce ya ilmu sarfi da nazar fi abniyatul alfa lokacin da ya zama ilmu sarfi shi ya shiga tuni da abniya na lafazi misali ba ruwan shi da tarkibi bina alhai'a wal bina na lafazi tukunna irin fa'il maf'ul fa'ala yaf'alu irin wa'annan to shi ishtigal din ilmu sarfi kenan yake cewa a haka وده علم أن شيكم علم الناوي في ضمينا كلميني أبنية ما تركب منها سي أن سام تركيبي شيكم أكي سام علم النحو علم الناوي ظاهر من شدا إرن جاء شي كدي جاء علم صرفني يقال سوى إيه إن ذا تيازو في إليتا ذا أجنا شي فألا جاء مثال إرن ون إن كما أكا حدا شي دوانا أبو irin za a ahmad za a bazaid to wannan kuma ilimin sarf ilimin nahu zai zo magana akan wannan tarkibin shi ne ke cewa wannan an yi shi da wannan wannan kuma ya shiganta da wannan ko sai ke cewa to shi kuma ilimin bayani fa ilimin bayani kuma shi wanda ya alin nazar fi amri hadha tarkib shi kuma lamarin wannan tarkib din ma'ana ka an an samu wani ma'ana al'awwali kayan da suke cewa shi ilimin balaga yana ya fi karkata ne akan al-ma'ani as-sawani wanda eh an san wannan hakikan shi ga ma'anan shi to shi ilmin balaga ba wannan yake kallo ba yana kallon bada'in ne za ka iya cewa wannan za ka iya cewa wannan to wanne ya kamata ka ɗauka ya ba da wani ma'ana wannan ma'anan wanda kai ka lura da mai saurare ne ka lura da wurin da kake magana ne ka lura da abubuwa da yawa wanda a nahu in ka faɗa za a ce kayi amma shi a balaga a'a kayan da muka sani madaruhu ala muqtada min mutabaqatil kalam ne ni muqtada ha dole ka kalla ahwal din da kake magana wa kake magana da shi a ina kake magana a kan mene kake magana haka dole ka kalli bada'in ɗin da kake da su ga wanne ne ya kamata ka ɗauka ikhtiyar ne shi ko wancan kawai ya juzu ne ko ya jibu a ilmin nahu ka ce kaza ka ce ya gama na shi shi kuma wannan bada'i ikhtiyar ne a gabanka akwai abubuwa da yawa duk ya juzu laka ka yi amfani da su wanne ne ya kamata ka yi amfani da shi a wannan lokacin ko kuma ga wannan mai sauraron ko kuma akan wannan ma'anar da nake so magana to kaga shi ilmul bayan kenan kuma nan da yace ilmul bayan kan yi magana ya amfani da istilahi ne na mutaqaddimun su suna magana ilmul bayan suna magana duk balaga ne ilmin bara'a ilmin duk in suka ce haka suna suna nufin ilmin balaga to shi ma haka yake nufi da ke cewa an sa ilmin bayani ya magana kan wa'annan ina nufin ilmin balaga bi akmali shi yasa yake cewa dan haka ya kasu kashi uku shi wannan ilmin bayani ma'ana ilmin balaga wa salafat ulum na farko akwai al ilmul awwal kan da yake cewa shine ma yu'tarazu bihi an khata fi ta'diyat al-ma'na alladhi yuriduhu al-mutakallim لإيصاله إلى ذهن السامع ويسمى علم المعاني يجيسا علمي نفرقو شيني علم لا تحنين شيني زي زميني أن كوسي مكسكري ورميني ورم بعد ما أنن دلي مغانا يكيسو يباير زواغا ميسوراري يزما بأي كسكري با ورم kallon abubuwan da suka dace a kalla ga wannan mai saurare ko kuma akan ma'anan da ake so a magana a shi to an kauce mu kuskure wurin ba da wannan wannan saƙon to ana ce ma wannan ilmin ma'ani ko kayan da suke magana ilmin ilmin ma'ani ilmin yuhtara zubi an khata fi kalam da ilmin yuhtara zubi an khata fi ta'diyat al-ma'ani alladhi yuriduhu al-mutakallim bi isali al-abin sami ko kuma ilmin ma'ani ko kayan da zai suke magana ko ilimi ne wanda yake mene yake lura da mene ahwalin lafzul arabi allazi bihi aw allati biha yutabiqu muqtada al-hal ilmi ne wanda shi yana kallon ahwal ne na lafzul arabi wannan lafzul arabi wannan ahwalin allati biha ta hanyar wannan ahwalin ne mutum ya lura da su don haka maganar shi zama tabaka tabiqu al-muqtada al-hal zai daidai da abubuwan da suka sa zai faɗi wannan magana ma'ana zai daidai da halin mai saurare zai daidai da wurin da yake magana zai daidai da ma'anan da yake magana shi ne suke cewa ilmin ma'ani kenan ko shi yasa ma suka raba shi za mu ga ilmomin muka ga yana magana akan idan wa kusan takwas ko fiye ko kasa da haka za mu kalli menene kawai za mu kalli lafzul arabi ne da suke cewa ilmi ne yake magana akan ahwal lafzul arabi ma'ana in lafzul arabi in muka ce lafzul arabi ya kunshi mene ya kunshi mufrad lafzul arabi ne ya kunshi jumla lafzul arabi ne ya kunshi aqsam na jumla lafzul arabi ne ya kunshi aljumal kayan da suke cewa multaqiya لفظ العربي يعني كمان يعني مثالي هذا في المفرد من ثاني ينص أجزاء الجملة إن عتي قائل هو مسند مسند إليه مفردني sannan zai kunshi mene ya kunshi aljumla ko shine mene kaman gaba ɗaya jumla a ce shine zaka an samu al-isnad al-khabari ko tunda wannan jumla ne ta baka na baka labari za ga an samu al'insha shi ma jumla ne na ko umarni ko hari ko ta'ajjub ko tamanni irin wa'annan nan kuma za a samu irin su kasru duk kaga wannan jumla ne sannan ka zo ahwal na ajza'ul jumla za ka samu ga musnad ga musnad ilaihi ga kuma muta'allaqatul fi'il irin a muhammadin rakiban irin wannan duk wasu ko zarfu ko jarwar mutum duk wanda yake da ya ta'allaqu bil fi'il haka duk ya kunshi wa'annan mene ajza'ul jumla sannan kuma muka lura za mu ga akwai jumal shi ba wannan ba jumla ba ne jumal ne multaqiya wannan jumlan da wannan jumlan suka haɗu to wayannan su ne ake samun mene a wannan shine za ga an samu alfaslu wal waslu an samu irin su ija itna almusawa to duk wayannan ka lura za ga mene ashe ilmin ma'ani na magana akan wayannan ilmoman ne sun kusa kai takwas za ka in kaga in ka kalli jumla za ka samu al-isnad da suke cin isnadun al-khabari za ka samu irin su isnad al-khabari sannan in ka kalli ajza juz'i juz'i na jumla za ka samu irin su ahwal al-musnad ilaihi ko kuma al-musnad ko kuma muta'allaqat muta'allaqatin fi'il haka duk wa'annan suna da alaka da juz'i juz'i na jumla sannan kuma ka koma shi kan shi ma gaba ɗaya uslubi gaba ɗaya jumla ɗin za ka iya samun shi ma uslubi na alƙasur asalibin kafir ko sannan kuma za ka samu asalibin inshadi yana da alaka ne da jumla sannan ka zo kuma jumal multaki wanda an samu wannan jumla an samu wannan jumla to za ka samu abin da ake ce ma alfaslu wal waslu ma'ana magana ne ga jumla ga jumla shin za ka yi fasulunsu ne ko za ka yi wasulunsu ne misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a ta amurin lahi ba la ta sa'adiluhu subhanahu wa ta'ala amma shirkun kaga bai ce wai nazzi sai ce nazzi ko to shine wannan in ka zo za ka rabe ne ko za ka haɗe jumla da jumla to kaga wannan duk lafazi ne na larabci sannan kuma za ka samu su itna su ida su musawa su ma yana da alaka da wannan jumal din multaqiya to kaga kenan ilmul ma'ani yana magana akan lafzul arabi lafzul arabi akwai mufrad akwai murakkab ma'ana jumla akwai ajza'ul jumla akwai aljumal multaqiya duka wa'annan an kada su ne za su baka wannan ilmoma guda takwas kuma duk ahwal ne yake cewa na wa'annan fa ahwal ma'ana in ka zo ga mai saurare to shi za ga wani ai in ka zo ga mai saurari sai ka kalli ga jumlanka wani hali ne ya kama da jumlanka ya kasance ko kuma ajza'ul jumlanka shin za ka ambata ne shin za ka ki ambata ne shin za ka za ka yi me ake cewa za ka yi takdimi ne za ka yi ta'khiri ne za ka yi mene duk wannan shine ake ce ma ahwal na shi wa'annan jumla ahwal lafzul arabi din to ga duka wa'annan ga dai علم المعاني يعني شيء أحوال إسناد الخبري أكوي أحوال المسند إليه أكوي أحوال المسند أكوي أساليب القصري أكوي متعلقات الفعل أكوي أساليب الإنشاء أكوي مواد الفصل والوصل أكوي الإيجاب والإذناب والمساواة كاغا علم ما ودا تقص كينا علم المعاني زي ما كان أكي سنم يكي أكوي علمي نبيو شينا كي العلم الثاني هو ما يهترز به عن التعقيد المعنوي أي أن أي أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد على المعنى المراد ويسمى علم البيان yake cewa shi kuma ilimi na biyu shine ilmin bayan abin da ake ce ilmin bayan shi kuma akan me yake mai da hankali yake cewa عن التعقيد المعنوي يزمو معنان كبا تعقيدي با غمودي با معنان دلالا معنان da kake so ka bada ya zama ya bayyana bayyana sosai kuma bayyanan ba ya zama hakika a akwai hanyoyin da za ka yi amfani da shi zama ma'anan ya fito sosai ta yin da kake so ya fito shine kaga shi takhassus na ilmin bayan kenan an yau ai ga yanan ma yake cewa ne kun kalam shine mene takil ma'anawi ya kasance maganan ka gaira wadihi gaira wadihi dalala adal ma'anan murad ya zamo dalalan ma'anan da kake so bai bayyana ba to shine ake cewa ta'aqidu al ma'anawi haka ma'anan ka ya samu ta'aqid mu'aqqad bai bayyana ba sosai to shine ke cewa shi ilmi bayani yana son ya kawar da wannan ta'kid din ne ya zama ma'anan da kake so ka isar ya isa zuwa ga inda kake so kayan da suke cewa wani kaulin ko ilmin ma'ani ilmi ne wa rabbi iradil ma'anar wahid bi turuqin mukhtalifa fi mene fi بطرق مختلفة في إيضاح أبن الدلالة كو ilimi ne wanda ake zuwa da ma'ana ɗaya ta hanyoyi da yawa don mene don ya zama idah dalala wannan dalalan na ma'ana ya bayyana sosai sosai kwarai da gaske to shi ne za ka samu mene kayan da suke magana in ana maganan ma'ana ɗaya irin ka samu wani ma'ana kake so kai magana a kai kayan irin alkaram kayan irin ashaja'a kayan irin asakha kayan irin wa'annan ta ga ma'ana ɗaya ne to amma za a iya zuwa da su ta hanya mabambanta mabambanta ɗin nan sai bai zama mene awdahu ko wannan ya fi wannan bayyana to ya danganta ne da ka kalli a ina kake magana da wa kake magana akan me kake magana to sai ka duba wanne ne zai fi baka ma'ana ya bayyana fiye da wancan duk ana magana ne ba ana magana akan ma'ana khafi da wadih ba a dukkan su wadihin wadihun wadihun to amma wa haza awdahu to shi ilmin bayan kenan ya zo da ma'ana ɗaya ta hanyoyi daban-daban saboda mene saboda itahin ma'ana ko kan misali ana magana akan karam za ka yi magana akan karam za ka sifanta wani da karam karamci da kyauta da baiwa to haka za ka yi magana a kan mene wani lokaci in ka lura e tashbihi shine ya fi zai fi kawo ma'anin da kake so sai ka yi tashbihi ko zaidun ka annahu bahar ko zaidun kal bahar fil ata'i irin wannan kamar kogi ne yadda yake bayarwa ko da yaushe bayarwa yake ko wani lokaci a'a sai ga cewa za ka yi amfani da irin isti'ara ne kawai ka ce zaidun baharun ya fito alan nan ai shi gaba ɗaya kogin ne ma kawai yake bene yake zuba wa mutane yake mutane ruwan alkhairi da komai da komai haka ba ka ce kaman ba a shi din ne to irin wayannan su ne ilmin ma'ani ilmin bayan yake magana a kai ya zama duk wannan ma'anan wadihun ma'anan wadihun to amma ne yana son ya samu tariƙa audahu wanda zai isar da saƙonka audahu ɗin nan kuma ta yi wa tashbihi ya zama auda wani lokaci ma hakika ya zama auda ya danganta ne da muqtadal hal lokacin da kake magana abubuwan da suka sa ka faɗi wannan ka kuma yi amfani da wannan hanyar wurin sadar da wannan ma'ana sannan akwai ilmi na uku wanda yake cewa ilmu thalith ما يراد به تحسين الكلام ويسمى علم البديل فعلم البديل تابع لهما إذ به ما يعرف التحسين الذاتي وبه يعرف التحسين العربي سيكون علمي نأخذ سكيت سوى شيني علم المعاني كأن لم كسن علم المعاني علميني كأن يجي سوى أنا أمباني شورن تحسين كلام ورن كوتة تزنشي ورن كاوة مغننك shi yasa yake cewa ma ai ilmin badi tabi' lahuma ai yana bin ma'ani ne da bayan ba wai ilmi ne wanda yana da wani tasiri wurin fasaha ko balaga ba kawai yana bi ne saboda kawata maganan su yake cewa saboda mene bi ma yurafu tahsin zati magana na wannan balagan da fasahan ta yadda zaka sani shine ta ilmin ma'ani da bayan amma shi ilmin badi wa bihi yurabu tahsin al-araji shi kawai dan kyawun magana ne wanda yake bijirowa ta hanyar shi ne ake sani dai dai wasu sun magana cewa a'a ai ilmin badi shi ma ilmi ne wanda mai zaman kai ai ilmi ne mai muhimmanci wanda shi ma ba kawai wannan muhassana da naziya ko ma'anawiya yana da ma'ana wanda kila kai in ka lura da maganan da za ka yi kai mene ka kawo shi kuma yi daidai zama an samu fasaha kayan da suke cewa sai musamman ma muka kalli baya za mu irin su abulkahir sun yi magana akan wa'annan abubuwan tajinisi da sauransu ba tare kuma sun bayyana ma'anan shi sun bayyana tasirin shi a magana na ga wasu ke ganin cewa ba za a ce mai kawai tabi ba shi ma yana da shi matsayin sosai sannan kuma suka ce suka raba shi kayan da muka sani ko akwai abu da ake cewa hassanat al-lafziya akwai al-muhassanat al-ma'anawiyya muhassanat al-lafziya wanda shine yake da alaka kan da lafazi awwalan kafin ma'ana ko kayan da irin suke zuwa su magana irin su wa yawma taqumu sa'atu irin su jana wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimu al-mali bi ghayr sa'a hada as-sa'atu sa'a suka ce shi muhassin muhassin ne lafzi inda zaka gane da zaka cire lafazin ka kawo wani zaka ga muhassin din ya zala husn kyan ya tafi hada as-sa'atu ghayr sa'a da zaka ce yawma taqumu al-qiyamati yuqsimu al-mujrimu al-mali bi ghayr sa'a kaga abin ya tafi shi kuma sunan lafzi al-ma'ani al-ma'nawi wanda shi ma'anan ilal ai hasan din husn din ilal ma'ana awwalan kafin ya zama ya bi lafazi inda za ka gane shi kuma aka ce ko ka cire wannan lafazin ka zo da wani lafazi na ma'anan shi duk zai tafi kayan irin wannan huwa adhaka wa abka irin wayannan haka adhaka wa abka haka ce da za ka cire fi gairar ƙur'an ka cire ka zo da wani irin wa'annan huwa asarra wa ahzan kaga har yanzu dai wannan tibak din yana nan ko to wa'annan ne su ne ilmoma uku na ilmin balaga kayan da aka bayani akwai ilmin ma'ani akwai ilmin bayan akwai ilmin bade ko sannan yana magana kuma الكلام باعتبار المعاني والبيان يقال فصيح من حيث اللفظ لأن النظر إلى في الفصاحة إلى مجارة اللفظ دون المعنى كو يجي تسيوا إنك كلي علم المعاني إنك كلي علم البيان ذاك تسيوا مكانها تو فصيح كو ذاك تسيوا لفظ فصيح تو أما إنك كلي أي باعتبار المعاني والبيان يقال إنه فصيح من حيث اللفظ كو ta hanyar lafazi za ka ce ma zancen fasihun ko da annan nazar fi fasaha ila majalatun lafzi dunal alma'ana haka dai suna magana ne akan allaf ko irin shi fasaha ka yana da alaka da lafazi ne shi kuma balaga ko kuma kalmar balaga kuma tana da alaka da alma'ana ne amma dai insha Allah a karatu na gaba za mu kara bayani akan wannan gaban na fasaha din da balaga wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam